أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته karatun alkiratu rashida za mu tashi walabin najibin ko zaɓaɓɓen yaro kenan na ta waladun najibin ai waladun muhtarun khalifa shine yana da ku sani ne halifa shugaba wanda yake zai gaji wani wajen shugabancin nan nasu al-Abbas kalmar al-Abbas asalinta daga Abasa ne Abasa ya shamur ya ginsa fuska to sai aka zo da ita aka mai da ita suna kun gane da kalmar abisun abis mai shammur to sai aka yi kalmar shadda aka sa mata ma'arifa sannan sai a afwan kafin nan sai aka mai da kalmar ta zama alami abbas to abbas suna ne na alami ne wannan alif da lam din ba sa ƙara mishi komai ana ce ma al din al lilamil asli al lilamil asli domin ana sa a yi ishara ne zuwa ga asalin ma'anar kalmar shi sa aka samu ta alif da lam saboda haka alif da lam din nan ba sa kara ma kalmar tarifi dama can abbas ma'arifa ne alam ne saboda ka al din nan za'ida ce wa hiya laysa li tarif ajalasa ya zaunar saminun shine mai tsada najibun zababbi zababbi khinsir shine ga shi nan wannan yatsan shi ne khinsir aga ibaham sababa wusta khinsir binsir tasan guda biyar waɗannan yatsan iko Allah kaga da yake shi bincike duk wanda ya fika bincike zai fika karatu akwai sun da fa na zauna ina ta binciken su a zai ga kowanne ya tsafa da sunan shi turanci kowanne to Allah ka samu dace ajalasa ya zaunar daga jalasa ya zauna ajalasa ya zaunar kaman ka ce ne misali darasa yayi darasi a darasa ya karantar wannan eh qara'a aqra'a jamil jiddan fariha afraha kun gane wannan hamza da ana ce mata hamzatun nakli eh an ci an dauko ta kalma ce gashi afwan hamzatu ta'diya hamzatu ta'diya kaga kharaja ya fito ai wannan fi'ili ne lazim tunda ba za ka kama fulubi ba to in kana son ka mai da fi'ilin ya zama muta'addi ya zama maf'ul muta'addi sai ka kara mishi alhamza sai ka ce akharaja kun gani shikenan ya zama ne ya zama muta'addi amma dalilin ziyadan alhamza khinsir sai khairun shine mafi alheri aula wanda ke aula ya jibantar ko mafi cancanta idan ka dauke shi a matsayin suna alkha'inina jam'in alkha'in mai ha'inci zara khalifatun min bani abbas wani halifa daga cikin kabilar bani abbas ya ziyarta yawan wata rana wazira ko wazirin sa fi darihi a cikin gidansa wa kana lil waziri waladun najibun wannan wazirin ya kasance yana da yaro zababbe ko kuma mai kwakwalwa na jibin falamma jalisar khalifatu bayan halifan ya zauna a jalisar sabiya kungan sai ya zaunar da yaran kunga jalasa ya zauna a jalasa kunga ya zaunar ko a jalisar sabiya sai ya zaunar da wannan yaran faƙal Na'am ila janibi zuwa gefensa sai zaune da shi a gefensa wasu alahu sai tambaye shi a darul khalifata a darul khalifati a sanu am daru abika shin gidan halifa shine mafi kyau koko gidan babanka fa ajabu sabiyu alal fauri nan take yaron sai ya zauna a sai sai ya amsa watan cikin gaggawa ba bata lokaci matakanin khalifatu fi dari abi duk lokacin da halifa ya zo gidan babana fadaru abi hasan gidan babana ya fi kyau summa haka ne summa arahu khataman thaminan fi khinsiri sai nuna mushi wani zobe mai tsada a khinsir jami'in shi khanasir khanasir kun gani jami'in najib jami'in shi nujaba'u nujaba'u da nujub nujaba'u nujub duka jam'i ne na najib zababbe ko kuma mai yaro wanda yake mai falala mai tsada wato wanda yake da wata baiwa baiwa ta kwakwalwa haka duka dai najib ne duka zuri kuma alkarim mai daraja wa wasa'alahu kuma sai tambaye shi hal ra'aita khairan min hadha al-khatam shin ko ka taba ganin wani abin da yafi wannan zuban alheri fa kana sabiyu na'am ko ni'am yaron nan sai amsa da cewa eh al-yadu allati huwa fiha khairun minhu ai hannun da zuban ke ciki ya fi zuba alheri sosai kuwa to anan zamu gane al-yadu mace ce saboda ismin mausul din kaga ya ce menene allafi ko yau da a ce alyadu namiji ne da za a ce alyadu lazini fadilla na farko kenan sannan kuma na biyu fi ha kaga lamiri ko yana kuma zuwa ga mene yana kuma zuwa ga kagani alyadu ko kuma allati dama ce ibn malik yana cewa wa kullu ha yalzamu ba'da hasila ala dhamiril laikin mushtamila al asma'ul mawsula dole ne su suna sun zo kafin jumla sila jumla sila nan dole ne ta kunshi lamiri wanda zai dawo mashi mene zai dawo mashi al-asma wal usul da yake ya dace da su fa da hishal khalifatu min husn jawabi sai yaji shi halifan yaji kunya saboda kikkiawan jawabin da yaron nan ya bayar wa qala lahu sai ce musa hal tuhibbu an takuna khalifa ba'di shin ko kana son ka zama halifa bayana fakala sabi sai yaron ya ce ibn khalifatu aula minni a'a ai dan halifa shi fi ni cancanta kenan kaga bai cancanta ba kenan fa huwa sahibul haqqi shine ma abucin gaskiya fil khilafa wajen wajen halifanci wa ana lastu min al kha'inin gaskiya ni ban daga cikin masu hainci fa zada surul khalifa sai farin ciki na halifan nan sai ya karu min hadal jawabi na saboda wannan jawabi da yaron ya bayar alladhi yadullu ala zakai wal wala'i wanda yake nuna kaifin kokolwa na wannan yaron walwala da kuma irin yanda yake jibantar da al'amuran zuwa ga inda ya dace waltafata fi abihi ila abi sai waiwaya wajen baban shi wa kala lahu sai ce musa labudda an yakuna libnika dole ne babu makawa danka zai zanto ga danka haza sha'anin wannan wani al'amari mai girma a gaba ma'ana yaron ka zai zai zama zai zai zama yana da wani al'amari gaba mai kyau idza balaga rujula lokacin da ya kai mutuntaka wato ma'ana ya zama namiji to kun ga nan libinika hamzatu waslin ne mutum ba zai ce li ibinika ba ga can cikin alkurani wa iz qala luqmanu libinihi wa huwa ya'idhu ya yabni ya la tushrik billah to wannan shine karken wannan darasi kenan sai kuma as-safaru na daya darsun darasi akwai kuma sussuka akwai kuma rudigewa abu ya riddige ya lalace ya tsofe darasa kenan darsun kenan dawam da wamantuwa kenan nala ya sama jahazun jahaz kan zo da ma'anona jahaz idan ana nufin gababban jiki ne to yana nufin duk wata gaba da take da ake na musamman kaman jahazu tanaffusi ko ka ce ja ko ka ce ji dide ne jahaz ko jihaz jahazu tanaffus respiratory system jahazul asbi muscular abun nan me suke cewa akwai jihazul hadmi digestive system sannan kuma jihaz yakan zo da ma'anan kaya na tafiya jihazul safar kayan tafiya jihaz kuma yakan zo da ma'anan dukkan wani abin da ake iya ake da bukatar zuwa gare shi to kaga annan yana da ma'anan kayan tafiya nan ta'ahaba shine yayi shirya yayi tattali yayi preparation arrahil tafiya voyage ko kuma journey ko kuma traveling arrahil rahala yarhalu rahilan wa tarhalan ana ya kana mai tawon a farko tarhalan mahalun shine jinkiri qaribun qarib shine kwalkwali kanu kanu farko mun saba da kanu ne naushi kanu alkitar shine jirgin sama albaha'im dabbobi jam'in bahimatu kaga bahimatu lan'am shine dabbobin nan na gida ta ni'ima raqumma shanaye awakai ya hada da jajaye da kuma farare qura jami'in qarya jami'in qaryatu marfa shine madakatan jirgin ruwa inda jirgin ruwa take tsayawa rasiya shine tabbatacciya rasa abimana sabata ya tabbatu kalmar tana cikin shatubiya khalidun wa'adahu abuhu nan ne ko khalid mai fi shi mishi alƙawari an yaqudahu ila Auruba cewa zai kai shi kasan turawa idza nala shahadata akhir sana idan ya sami certificate mai kyau karkin shekara fajadda yaron sai ya himmatu waje ta hada kuma ya kokari wadawama ala darsi ya kuma dawamanto wajen bin darsin sa wal mutala'a da da muraja'a bincike hatta najaha fil imtihan fil imtihan hamzatu muslim har sai da ya ci nasara a jaraba fa zahaba ila abihi farihan kaga da kasar zaun kar mu ce farhan a farihan ismul fa'il ne na fariha innahu la farihun fakhur da ayan nan cikin qur'ani shikenan sai ta ba wajen baban sai na mai farin ciki masruran bin jajihi da nasararsa shi kai sosai dukan su farin ciki ne وذكره بسابق وعدي سي تناقض الشيء ده القورين ده يمسا أبايا ولم يكن أبوه ناسيا ذلك الوعد الحالين بابن سبيزن تيا من تادو نا القورين با بل جهازا سيما يشي يشري جهاز السفر كاي يكن تبيا في وقت قصير ألوك تشي كدن ودع له sai bankwana da iyalansa shine wadda'a yin bankwana daga kalman wada'a ya bari fa wa ashabuhu da kuma mutum gidansa wata ahabul rakiy sai suka shiri dan tafiya wa fi sabahi da safiya dhahaba Khalid wa abuhu bis sayyara Khalid da babansa suka tafi a mota ila mahatta sikatul hadid zuwa ga tashan sikatul hadidi a taragon jirgi sikatul hadid shine tarago mahatta tasha kenan na jirgin ƙasa mahatta na ruwa kuma shine marfa na mota kuma me nike nan mun yi shi ma ba shi ma kan ce mahattatu sayyara mahattatu sayyara nama a afon ba nama ba akwai kalmatu kalmacin wa fada ta tikir ta yi sai ya ɗauki tikir guda biyu lissafari domin tafiya ila bu sa'id zuwa ga gwanda ke cin shi bu sa'id fasarar kitaru sai jirgin ƙasan nan ya tafi wa khalidun yutillu alhalin khalid yana lekowa min shibaki daga taga jami'in shi shababik atalla yutillu atalla yutillu mudari'insa to miya munsa atalla yutillu sai mu sa shi sai mu sa mishi lam ko lam yutil sai mu jazma ko sai mu share lam sai mu share ya'un bi zirgi shiken atalla yutil til til amma kun ga akwai shadda ko tilla sai ka fito da shi tilla ya muhammad liko eh tilla atalla yutillu lam yutilla sai ka share lam sai ka share ya'un kaga ai ta wannan da zirgi mutaharrik ne sai ka ce tilla an ka lura ai wannan shi maksur ne shi eh wace idan madmum ne ko mabtum shi ne kake da fuskoki guda biyu eh manna ya munnu munna manna munna manna eh na'am fayyar al'ukula sai ringa ganin gonaki wannan su da mutane wal bahaim da dabbobi wal buyuta da gidaje biyut ko buyut diyai wal qura da kauyuka tamurru amama ainihi suna wucewa gaba ga idansa ka annaha tajri ila alwara kaman suna gudu baya suna suna gudu zuwa bayan sa wa bada idda sa'atin bayan wani wasu lokuta wasala ila bursa'i sai suka iso wani sabida ta ce mishi bursa'i farakiba ajratin sai ya hau amalinki farakiba sai suka hau amalinki ilal marfa zuwa ga tasha haifukan tasafina tunasiya inda tashan jirgin ruwa inda jiragen ruwa suke tabbaci farakiba sai suka hau abin tafiya wasafara bisalami suka yi tafiya cikin aminci farakiba ha ko farki ba hanam sai suka hau jirgin ruwa wasafara suka tafiya da salami cikin aminci na'am